إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله استكمالا لما سبق الحديث عنه من أضرار العلاقات غير الشرعية بين الشباب والبنات والنتائج الناجمة عن تلك الرذائل والفواحش نتناول اليوم الأمر الأهم وهو طرق العلاج والحلول لهذه الظاهرة النتنة والفساد الأخلاقي القائم على قلة خشية الله تعالى والاستهانة بعظمته وقلة مراقبته والشك في لقائه والمثول أمامه عباد الله إن من طرق العلاج التوبة النصوح الصادقة بإخلاص تضرع إلى الله يا أخي وتضرعي إلى ربك يا أختاه إن له حقا عليك لا تفني لا تفني حياتك في معصية الله توبي لا تفني حياتك في معصية الله توبي إلى الله تعالى وارجعي إليه إنه رحيم إنه غفور إنه عظيم الفضل والإنعام إنه يتجاوز عن الزلات لا يعزب عنه مثقال ذرة واعلمي أن لذة الذنب تزول وتبقى تبعاتها فاصدقي في التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ثانيا الالتزام بالشرع في حياتك واعلم يا عبد الله أن الإسلام وشرائعه ليس ليس حرمانا وتضييقا ولا كبحا للجماح ولا كبتا للحرية بل هو تنظيم وتسهيل ورعاية لمصالحك ودفع للمضار عنك يقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين bayan yabo ga Allah maɗaukaki da kuma godiya gare shi tare da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka. mu kiyaye shi irin kiyaye wadda ake samu a gurin wanda ya san lalle ubangijinsa yana ganinsa kuma sannan yana jin abin da yake faɗi bayan haka ya ku bayan Allah don kammala abin da muka tattauna a makon da ya gabata mun yi magana akan cutar da take samuwa tsakanin samari musamman a makarantu da jami'o'i dangane da irin alaƙoƙi waɗanda ba su halatta ba da suke aukuwa a tsakaninsu na zinace-zinace da soyayya da aka gina ta akan ƙarya da bin hanyoyin shaiɗan to a yau abin da za mu tattauna shine abin da yake mafi muhimmanci shine magana akan hanyoyin maganin waɗannan al'amura abu na farko wanda shine magani ga waɗannan al'amura shine a tuba tuba ingantacce tuban da babu kome ba tuban muzuru ba tuba mai ikhlasi tuban da za a yadda cewa an bar wannan mummunan abu an kuma koma zuwa ga Allah ya kai dan uwana musulmi ka kaskanta zuwa ga Allah ya ke yar uwata musulma ki koma zuwa ga ubangijinki ki kaskanta zuwa gare shi lalle Allah yana da haƙƙi a kanki Allah yana da haƙƙi a kanka ya kai ɗan uwa kada ki bari ya ke yarinya ko budurwa ki lalata rayuwarki a saɓan Allah amma ki tuba ki koma zuwa gare shi ki tuna cewa ubangijin nan shine ubangiji mai jin kai ubangijin nan shine ubangiji mai rahama ubangijin nan ubangiji ne mai falala babba da kuma yin ni'imomi akan bayinsa lalle ubangijin nan mai rahama ne yana ƙetare laifuffukan da bawansa ke aikatawa ba tare da cewa ya yi hakan wai bai sani ba ne babu wani abu da ake yi da yake kubce masa ko da gwargwadon ƙwayan zarra ne ya ce uwa musulma ki sani cewa jin daɗin zunubi yana yankewa musamman mummunan laifi irin zina duk jin daɗin da ke cikinsa bai kai minti talatin ba ko bai wuce minti talatin ba in aka yi wannan abun aka gama sai kuma abin da zai biyo baya na sakamako shi kuma zai dawwama ba zai yanke ba har sai an tuba ɗan jin daɗin na minci biyar na minci goma amma za ka fifita shi akan rahamar Allah da baiwar Allah da falalar Allah da yardar Allah da san Allah da kuma kusanci zuwa ga Allah sai ka sai duk waɗannan abubuwa saboda dan wannan jin daɗi wanda zai jefa ka cikin nadama mummuna wadda za a daɗe ba a barta ba don haka ki ji tsoron Allah ki tuba zuwa ga Allah ku tuna kuma abin da Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa ya ku musulmi ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara ku yi tsere zuwa ga wata gafara daga ubangijinku da kuma wani gidan aljanna wanda faɗinsa ya fi faɗin sammai da ƙasa ko kamar faɗin sammai ne da ƙasa wanda aka yi tattalinta domin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah suwaye waɗannan Allah ce su ne waɗanda suke ci da dukiyoyinsu yayin farin ciki da murna da kwanciyar hankali da yalwa da kuma a lokacin baƙin ciki da rashin lafiya da damuwa sannan kuma su ne masu kame fushinsu kuma sannan su ne masu afuwa ga mutane in mutane sun musu laifi Allah yana son masu kyautatawa sannan Allah ya ce su ne waɗanda in suka aikata alfasha suka aikata wani mummunan laifi ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah sai su tuna Allah sai su tuna cewa suna da mahalicci mahalicci mai rahama sai su koma zuwa gare shi fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar Ubangiji daga wannan zunubi nasu cewa ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma su tuna cewa babu kuma wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba babu wanda za ka je ka bashi kuɗi ya gafarta maka zunubi duk yadda kike son saurayi in kun yi laifi ba za ki je gunsa ya yafe miki wannan zunubin ba duk yadda kike son uba uba yake son ki uba ba zai gafarta miki zunubi ba wanda ke gafarta zunubi shine Allah Allah shi kadai kuma shi gare shi ake komawa shine wanda yake gafarta zunubi to su tuno wannan abu sannan kuma ba sa dogewa akan wannan mummunan laifi su ƙi juyowa su ƙi tuba amma suna tuna Allah suna komawa zuwa ga Allah suna tuba zuwa ga Allah sai su yanke daga wannan laifi sai su daina shi kuma sannan wato ba za su yi irin wannan dogewa akan laifin alhali suna sane ba menene sakamakonsu Allah ya ce ula'ika waɗancan sakamakonsu wata irin gafara ce ba a san ma nisanta ba wata irin gafara gafarar da za a yi maka in ka yi laifi ka daina yalwa ce mai faɗi yalwatacciya ce kai mai faɗi daga ubangiji wa jannatun da gidajen aljanna wanda ƙarƙashinsu ƙoramu ke gudana suna masu dawwama a ciki sai Allah ya ce ma dalla da ladan waɗanda suke aiki ma dalla da ladan masu yin aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muskin waɗanda suka cancanci wannan lada. Abu na biyu daga cikin hanyar maganin wannan matsaloli da ake samu tsakanin samari da ‘yan mata na lalacewa da zaman banza da zaman tare ba tare da aure ba a gidan haya da kuma dai wurare da za su iya samun su ɓuya ba tare da jin kunyar al'umma ba ba sa jin kunyar Allah ba sa jin kunyar al'umma to ɗaya daga cikin hanyar da bayan tuba da zai maganin wannan abu shine iltizami bi shar'i mutum ya lazimci shari'a shari'ar Allah in an ce lazimta shari'a ba ana nufin shari'a ta kotu a'a shari'ar Allah da ya ɗora a kanka a matsayinka na bawansa ba kai ka halicci kanka ba ba ka da iko a kan kanka ba ka ci da kanka ba ka yi wa kanka ni'imar komai ba ba ka baiwa kanka ilimi ba ba ka baiwa kanka arziki ba duk Allah ne maka wannan Allah ɗin da ya halicce ka yana da haƙƙi a kanka shi ya halicce ka don ka bauta masa kuma yadda yake so za ka yi ba yadda kake so za ka yi ba don haka ya kai bawan Allah ka sani cewa shari'ar musulunci dokokin addinin musulunci da ya ɗora mana cewa kada mu yi wata alaƙa da mace in ba matarmu ba wannan tsarin da aka sanya cewa ba alaƙa tsakanin namiji da mace sai ta hanyar aure to wannan ba ƙuntatawa ba ce ba hana maka jin daɗinka ba ne ba kuma takurawa ba ce da tsanantawa mutum akan kada ya ji daɗin rayuwa kamar da wasu suke faɗi ba kuma wato sanya maka wani takunkumi ne akan ‘yancinka na matsayinka na ɗan adam ba na'am kai ɗan adam ne kana da ‘yanci amma babban yanci shine ka bauta wa Allah kar ka bauta wa wani wanda ba Allah ba amma tsarin yadda za ka rayu da cin abincinka da neman abincinka da mu'amalolin da za ka yi to wanda ya halicce ka kuma shi ya ɗauki nauyin kula da kai to shi ya tsara maka yadda za ka yi yadda yake so ba yadda kai kake so ba amma shari'ar musulunci me a cikinta tanzim tsari ne kawai ake tsara maka da tashil da sauƙaƙewa yadda za ka ji daɗin rayuwar ina amfanin abin da za ka yi kana gama shi kana jin nadama babu wani mutumin da zai wannan mummunan aikin sai face yana ƙare shi zai dubi ɗan uwansa wanda suka yi wannan mummunan aiki tare wai me yasa muka yi wannan abu ne me ya ja mu muka yi dole sai an samu nadama sai fa idan imanin ya gama fita daga zuciyar mutum Allah ya kyauta sannan kuma ita shari'ar musulunci tsari take don ta kiyaye maka maslaharka abin da zai amfane ka a duniya ka bi ta hanyar aure ka samu ɗa ɗan da zai tausaya maka ɗan da yake na shari'a wanda aka same shi ta hanyar aure ta hanyar halal ɗan da zai zama mai tausayi ɗan da zai zama in ya rayu da girma kai ma kana nan da girma zai tausaya maka zai kula da kai zai ji kanka wala Allah ma in aka je ran kiyama kila ya zama cikin waɗanda za su cece ka wajen shiga aljanna duk wannan wani abu ne mai yiwuwa amma wannan irin rayuwar ta zina ta zina ce ba abin da take haifarwa sai gaba da rabuwar aure da rashin yadda da juna da tuhume tuhume tsakanin miji da mata da wasu duk abubuwa da waɗanda za su jawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma to duk zinace-zinacen nan suna jawo wa mutane musulunci shi yasa yake tsara maka rayuwa in ka ga yarinya kana so ba kawai ka je ka fusge ta bane a tafi hotel ai zina a'a ka je gun iyayenta ka turo iyayenka a yi mutunci ka nema a ga mutuncinka a baka ka kula da ita da rayuwarka haƙƙin mutum ne yana saduwa da mace kuma ya ɗauki nauyin rayuwarta shi yasa Allah ya tsara mana aure don haka ka sa ta a gidanka taka ce kai kadai ba za ku yi musharaka da kowa ba ba za ka bari wata cuta ta same ta ba ta haihu ka kula da ita ka kula da ɗan ka ci da su ka shayar da su ka ji kai ma kana da gida wannan shine rahama abinda musulunci ke so kenan ba kawai dan bukatar ka ta sha'awa tana tashi shine ka je inda zaka yi abin da dabba take yi ba wannan ba shine musulunci ba Allah madaukaki bai sanya shari'o'in wannan musulunci domin wato kuntata mana ba kamar da ya ambata ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraji Allah baya nufin ya sanya muku wani kunci a cikin addininku ya zama cewa kun takura babu takuri a cikin addini amma me yake so walakin yuridu liyutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku ne ku zama mutanen kirki masu tsarki shaidan ne yake kokari ya kauda ku daga samun wannan tsarki na Allah subhanahu wata'ala kuma dan ya cika ni'imarsa akan ku kuma sannan domin ku gode don haka shi umarni na cewa a yi kaza umarni ne saboda Allah ne ya umarni da shi shi kuma hani hani ne saboda hani ne da Allah ya ce ya hana abu kaza kuma waye Allah din nan Allah shi ne mahalicci ba ka da iko a kansa shi yake da iko a kanka duk wani abu da kake ji da shi a duniya kamar da na ambata ɗazu ba kai ka samar wa kanka ba shi ne ya maka shi ba ka da kataɓus naka in ya ƙwace numfashin da kake sha mutuwa za ka yi in ya kafe da jininka jininka ya kafe mutuwa za ka yi in bai baka abinci ba mutuwa za ka yi don haka ni'imar da ya maka godiyar da za ka yi masa a kanta shine ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari to wannan shine shari'ar musulunci ba kunci bane ba tsanani bane don haka ka tuna wane ne ubangijin nan shine Allah subhanahu wata'ala shine ar-razzaq shine al-hayy shine al-qayyum shine al-malik shine al-jabbar yadda yaso abu yake kasancewa shine mai mulki yafi kowa karfi babu wanda kuma yafi karfinsa kuma baka da karfin da zaka ce eh bari in saba masa din duk abin da zai mun yi mun ba za ka iya ɗaukar wannan wato azabar ta Allah ba abu na uku ka nemi taimakon Allah ka kuma koma zuwa ga hukuncinsa da ƙaddararsa ka miƙa wuya zuwa ga Allah ta hanyar ta'abbudi ka zama bawa haƙiƙa na Allah ka kyautata alaƙarka tsakaninka da Allah ta hanyar aikata farillai a yanzu waɗannan samari da suke irin wannan rayuwa uba ya aiko yarsa ta karatu a jami'a ya ba ta kuɗi in ta gama shekara guda a cikin jami'a a ce ta je ta nemi gidan haya gidan hayan nan sai ta zo ta zauna da saurayinta su ta lalata ba sa jin komai suna nisa daga ubangiji Allah ya tsane su Allah ya kuma ya zo ya la'ance su karatun ya zama ba albarka rayuwar ba alheri duk mutum ya zama a cikin baƙin ciki karatun ba daɗi rayuwar ba daɗi duk saboda me saboda tasirin wannan mummunan zunubi da irin wannan ƙazantacciyar rayuwa wadda Allah maɗaukaki ya hana hanyar da za ka yi ka tsarkake zuciyarka ka aikata farilla ka damu da sallah ka riƙa zuwa sallah cikin jam'i ka tuba zuwa ga Allah kuma ka guji zama da abokan banza kuma ka nesanci duk wata hanya ta shaidan da za ta sa ka koma kamar da muka yi ishara zuwa ga wannan makon da ya gabata musamman sauraron kaɗe-kaɗe a nesance su kaɗe-kaɗen nan da waƙe-waƙen nan abin da ke cikinsu shine ƙoƙarin a haɗa zuciya da zuciya daga zuciya da zuciya sun haɗu kuma sai jiki da jiki su haɗu ina kike ina yake sai a zo a ce za a haɗu shikenan sai a tambaɗe sai a lalace a koma aikata abin da Allah zai yi fushi da bawansa a sababinsa kuma ka yi ƙoƙari abu na gaba ka katange kanka da neman tsarin Allah daga sharrin shaiɗan shaiɗan ne yake ƙoƙari ya ƙawata maka cewa wannan abin da kake yi ai shine yanci shine wayewa bal baka da wata wayewa baka da wani ilimi da zaka yi kafafa da shi in irin wannan rayuwar kazantar kake yi Allah fa ya gaya mana duk girman sharrin shaiɗan Allah ya kira shi mai rauni inna kai da shaitani kana ba'ifa makircin shaidan mai rauni ne Allah maɗaukaki ya gaya mana cewa yana da rauni menene maganin makircin shaidan zikirin Allah kallazumci zikirin Allah Allah zai tsare ka kallazumci karatun alkur'ani samu abokan kirki zuwa wurin karatu zuwa abin da zai amfane ka amma ka zo ka lalata rayuwa ba abokai sai mashaya ba abokai sai masu lankwame lankwamen kwaya ba abokai sai mazinata ba abokai sai yan liwatsi ba abokai sai yan caca aikin ka zancen dan bal yan bal yan bal yan fim yan fim kwakwalwarka ta cika da shirme baka san inda rayuwarka ma ta dosa ba wannan abu ne da za ka yi nadama a kansa don haka ka yi addu'a ka kaskanta ka koma zuwa ga Allah kuma ka fake zuwa ga Allah ba ka da mafaka da za ka koma zuwa gare ta in ba Allah ba shi Allah mai rahama ne mai tausayi ne duk zunubinka in ka koma zuwa gare shi ba zai kore ka ba zai karɓe ka babu wani mai gata da yake wa bawansa gata irin Allah ka ba shi haushi la'alla ma har a kai ga yi maka wata uquba a azabtar da kai a la'ance ka amma in ka koma zuwa gare shi kace ka tuba ba zai ce ai wannan babu alheri a zuciyarka an rufe ba sai a ce to taho sai a gafarta maka kuma duk abin da kai a bayan nan duk sai a goge shi yanzu idan ba kai tunani ka koma zuwa ga wannan mai rahamar ba ai kuwa kai ne kai wa kanka hasara daga cikin waɗannan hanyoyi ka yi tunani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka ne domin bauta a gare shi ba domin ka ji daɗin duniya ba duk tunanin mutum ya yi karatu ya samu aiki ya samu kuɗi ya yi aure ya yi gida ya yi mata ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kenan wannan ba shi kenan ba dalilin zuwanka duniya shine ka yi wa Allah bauta Allah ya so ka Allah yarda da kai domin gobe kiyama ka shiga aljanna Allah sanya mu cikin aljanna daga cikin waɗannan hanyoyi ‘yan mata alazimci hijabi na gaske masu tallata ɓangarorin jikinsu suna sanya kaya suna yawo tsirara wata ta ɗauka abin da za ta bayyana na surar jikinta shine zai sa a damu da ita a zama ana santa kuma waɗanda suke santa ɗin nan suna santa ne don abin da suka gani a jikin nan ba saboda su tsare mata mutunci ba suna ganin kuma suna gama amfani da wannan jikin shikenan za su yi watsi da ita ba ita suke so su yi zaman aure da ita ba ko mutum iskanci yake a rayuwarsa to in ya tashi aure baya son dan iska me yasa yana son mai mutunci don haka ke ki wa kanki qiyamul laili ki zama mai mai hishma mai tsare kanki mai afafi sannan mai kama kai sannan kuma mai kula da addini da kuma sanya hijabi na kwarai in ta in kika yi wannan da suturce kanki ki sa sutura wadda ba domin ado ba sai kiga Allah madauki ne miki sutura in kika sa hijabi zaki mamakin yadda mabarnata za su tsorace ki ba za su kusance ki ba za su ga kamar wani shedan ne yake kusantar su alhali kuwa su ne shedanin ke kuma ke ce alheri don haka a sanya hijabi a suturce sutura wato jiki da sutura mai kyau insha Allahu ta'ala Allah zai bada tsaro sannan a rintsa ido a rintsa idanuwa umarni ne daga Allah ƙullil mu'minina ya gubbu min absarihim wa ya furujahum zalika azka lahum annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya wa Allah ya gaya masa ka ce wa muminai ka gaya wa muminai su rintse idanunsu kuma sannan su kiyaye farjinsu su kada ai kallon barna kada ai kallon zina kada ka buɗe kwamfutar ka ko ka buɗe waya kullun kallon hotunan batsa kullun kallon zinar batsa da, da website website daban-daban na ibahiyya ka nisanci waɗannan al'amura babu alheri a cikinsu suna da sharrori da za ka daɗe a rayuwarka baka fita daga cikinsu ba yana lalata idanu yana rage ƙarfin jiki yana haɗa gaba tsakanin miji da mata yana raba aure yana sa raunin namiji shi kallon wannan batsar yana sa cututtuka a gaban mutum gaban mace ya rika wari duk kallon wannan abin yana cikin sababin waɗannan al'amura da cututtuka hakanan aka gaya wa mata su ma wa kullil mu'minati yaghdhubna min absarihinna wa yahfazna furujahun ka gaya wa mata muminai su ma su rintsa idanunsu kuma su kiyaye farjinsu ki kula da farji Allah ne ya sa ya umarta ki kula da shi ki kiyaye kada ki bai wani ya yi amfani da shi ya wulaƙanta ki ki samu ƙasƙanci na har abada in bakin koma zuwa ga Allah ba sannan daga cikin hanyoyi a gaggauta a yi aure a gaggauta a yi aure wanda Allah bai ba shi damar yin aure ba ya koma zuwa ga Allah Allah mai tsare mutunci ne malamai a rayuwarmu a tarihi nawa ne muka sani waɗanda suka rayu shekara wani saba'in wani tamanin har ya gama rayuwarsa bai samu damar yin aure ba kuma bai lalace ba al'imamu tsabari yana cewa ma halaltu izari la fi halalin wala fi haram ya ce tun da nake ban taɓa kwance wandona ba ko domin halal ko domin haram ko domin haram kwance wandon nan yana nufin bai taɓa saduwa da mace ba ko ta halal ko ta haram haka haka Allah ya kaddara ku duba littafin da ya rubuta mana na tafsiri ba kira ake a daina aure ba a'a amma za ka iya rayuwa ko baka da aure ba magana ce da zaka zo kana ta zagin al'umma ku samari in ba a yi muku aure ba fa za ku lalace to in ka lalace cutarwa cutar ka ne kai ne zaka shiga wutar jahannama ka ji tsoron Allah kar ka bata yar wani sakamakon haka ko ba daɗe ko ba jima in kai auren a lalata taka ‘yar a ji tsoron waɗannan al'amura kuma a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala al'amuran saboda yawansu ba za mu iya ƙarewa a wannan karan ba ma amma dai za mu tsaya haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana samari daga cikin kuma hanyoyi da zan cike da wannan shine masu gidajen haya da suke ba wa ɗalibai masu karatu haya lalle su zuba idansu a kan cewa ba za su bayar da haya ba sai ga waɗanda yake akwai matakan tsaro da aka tsara matakai na hana maza su zauna da batan da ba nasu ba in ba kai wannan ba wallahi kuɗin hayar da kake karɓa kana ce haramun ne Allah zai rasar maka albarka a rayuwarka Allah kuma zai lalata maka rayuwa kuma sannan a ƙarfafi ma'aikatan hizba a ba su dama waɗannan ayyuka a riƙa yin hani a kansu don me za mu bari a tsakaninmu har ya zama shi ne norm wani abu karɓaɓɓe da aka yadda da shi cewa ba komai samari su abin da suka ga dama ba mai musu magana a unguwa ba wani malami da zai musu magana su ji saboda 'yan wasu ɓangare na ƙasar nan suna yawo tsirara sai su ɗauka kuma dukkansu kowa haka zai zauna kamar awaki wannan lamarin bai halatta ba kuma bai kamata a bar shi a zuba masa ido ba wajibi ne masu ƙarfi da Allah ya ba su ikon shugabanci su ma su ɗauki matakin da za su yi a kan wannan yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su a kai al'umma shugabancinta wannan tsarin da ake cewa demokuraɗiyya da ‘yanci kowa abin da ya ga dama to wajibi kar a fassara shi da irin fassarar da su waɗanda ba musulmi ba suke ɗauka cewa komai ka ga dama ka yi addininka in yawo tsirara ne addininka ka yi a mu a cikin mustama na musulmi dole a ɗauki mataki a gyara a ɗau mataki a kintsa a ɗau mataki a daidaita Allah muke roƙo ya daidaita mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا لقونك كسامنا البركة وانا رايوة الله كتعلي مدك في تنتنو الله كتنس آمنا سمارمو الله كديدي تاسو الله كدورا سوء كان تفركي مديدي الله كهنا سوء ayyukan barna na zinace-zinace da luwatsi da shaye-shaye da sauransu Allah ka kintsa su su zama al'umma wadda za a yi alfahari da ita wadda za ta zo ta riƙi ragamar shugabanci nan gaba a ga abin alfahari a ga alheri a cikin rayuwarsu Allah ka taimake su a karatunsu ka taimake su a jarabawa da suke yi Allah kuma ka taimaki iyayensu akan ci gaba da kula da su duk abin da zai jawo musu matsaloli da fitintunu Allah kai musu maganinsa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasar tamu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ƙara musu albarka a rayuwarsu Allah ka taimake su kuma akan maganin halin da al'umma take ciki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad